أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam sati da ya gabata muna cikin karatun kitabul jihad mun tsaya akan hadisi na 22 idan ban manta ba hadisin auf bin malik da kan mu mance yau muna goma ga watan safar hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shidda ga watan satumba miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu قال المؤلف رحمه الله وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم Malik yake cewa an samu wannan hadisi daga Auf dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya yi hukunci da wanda ya kashe kafiri to iya da haƙƙin dukiyar da take tare da shi. Shi ne ake cewa asalam. Abinda kafiri ke ɗauke da shi na dukiya kama tun daga wannan sarka rigar sarka kama tun daga makaman shi da abin da ya taho da shi na dukiya to wanda ya kashe shi shi ke da wannan haƙƙi kahin ma a raba ganima wannan nashi gane ko qala rawahu abu daud wa asluhu inda muslim imamu abu daud ya fitar da wannan hadisi kuma aslin shi daga imamu muslim ne وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة أبي جهل قال فابتدراه بسيفهما بسيفيهما حتى قتلاه فلما انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاهما قتله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عوف بن الجموح متفق عليه قال yake cewa an samu wannan hadisi daga Abdurrahman da Auf wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a cikin kissa kisa da aka kashe Abu Jahal da aka yi asalin shi Abul Hakam ake cewa amma saboda tsananin kafircin shi da kiyayya da addinin musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai alkunya da Abu Jahal da ma'abucin jahilci qala fabtadarahu sai Al-Hasan da Hussein suka rubtawa wannan Abu Jahal bisaifayhima da takubbansu hatta qatalahu sai da suka kashe shi thumma sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan suka koma wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amince shi su ƙara tabbata gare shi fa akhbarahu suka bashi labari cewa sun kashe Abu Jahl fa qala ayyukuma qatalahu cikin kuwane ne ya kashe shi hal masahtuma sayfaykuma kun shahi takubbanku ne domin idan yaƙi ya yaƙi mutum ya ƙare sai ya wanke takubin shi ya goge shi. Mazala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kun goge kun shahita kubban ku dai qala la su bi gaba ɗaya suka ce a'a qala fa nazara fihima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya duba wa'annan takubba fa qala kilahuma qatala dukan su suka kashe shi nan ba ɗaya daga cikin su ba gaba ɗaya suka yi tarayya suka kashe shi فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عوف بن جموع وزال صلى الله عليه وسلم sai hukunci da abin da yake tare da Abu Jahl na dukiya sai ya ba Mu'adh dan dan Amr dan Jamu wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi tunan nan shugaba wajen yaƙi iya da doka da ya ba wannan abin da ya ba wancan ya hana wancan haƙƙin shi ne wannan kuma la'alla mazala sallallahu alaihi sallama bai yi hukunci a kansu ba su ɗauka saboda suna yara mun gane ko wa an makhul radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nasaba al-manjanib ala ahli ta'if mazala sallallahu alaihi sallama ya girka majaujawa majaujawa nau'i ne na kayan yaƙi wanda kana iya halba abin da bai iya halbuwa ko mun nauyin shi kuma galiban jeho wuta ake da shi in gane ko sai zamanto kamar misil ne a zamanin mu na yanzu sai zamanto an an jeho an halba wuta ta yi nisa ta kona mikiya zala sallallahu alaihi wasallama ya kafa jinikikin nan a mutanen ta'if akhrajahu abu daud fil marasil imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin al marasil wa rijaluhu thiqat mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne adilai mahardata wa wasalahu al uqayli bi isnadin da'if imam al uqayli ya dangana wannan hadisi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallama sai dai da isnadi wanda ya zamanto mai rauni an Ali radiyallahu anhu daga Ali bin Abi Talib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi. Wa an Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkata wa ala ra'sihi al-maghfar yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka akan shi akwai kwalkwali na yaki wannan hula ta sarka wadda ake yi sannan a ɗora wata hula saboda yaki ko da kibiya ko wani abu ko sara zai zo ya fada kan mutum akwai kangiya a kan shi nam ala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tube wannan hula sai wani sahabi ya zo mishi fa qala ibnu khatal mu'allaqun bi astaril ka'ba yace dan khatal wa iyana arataye da rigar ka'aba kina iya neman kanshi iya neman ceto ya kasance wannan mutum ne mai haɗari dakon musulmi yake iya kashe su sai tarbe hanyar musulmi ya yi ta musu ɓanna iya kashe musulmi yanzu da ya gama zala sallallahu alaihi wasallama ya shigo makka gashi a ka'aba haram sai ya ratayu da ɗakin Allah madauki ka'aba nan shi iya neman kangiya domin iya ganin cewa idan ya zo ya ratayu da ɗakin Allah shi kenan ya tsira bayan ya yi ƙarewa musulmi ta'addanci faƙala oktulu zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe shi kasancewar shi ɗan haruwar shi da da sutura ta ka'aba ko wannan kin ka'aba to baya kare shi daga wannan kisa da ta'addanci da yawa musulmi muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi Allah maɗaukaki ya yi hani a yi yaƙi a cikin harami, to amma idan ya zamanto kafirai sun kawo falmaki, to wannan kuma dole a ɗauki sonsa a shafansa a wannan matsayi. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر ثلاثة صبرا كما قال صلى الله عليه وسلم عن سمونا ديسي دقاء Sa'idu dan Jubair wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya kashe ranar Badar mutane guda uku sabran kisa akhrajahu Abu Dawud fil marasil Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi marasil wa rijaluhu thiqat mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne wanda suka zamanto adillai mahardata su dai hadisi ne mai rauni sabran kisa nam shine mutane guda uku sabran kisa sai dai hadisi ne da'ifi kamar yadda muka gani saboda mursal ne shi kuma hadisi mursal iya daga cikin jerin gwano na hadisai wanda suke da rauni وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك an samu wannan hadisi daga Imran dan Hussein wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya fanshi musulmi guda biyu da kafiri guda kinan fursunan yaƙi babu laihi a yi yarjejeniya tsakanin kafirai da musulmi a bisa wata maslaha musamman ma fursunan yaƙi suna da fursunan yaƙi musulmi a hannunsu musulmi suna da fursunan yaƙi na kafirai a hannunsu babu laihi a zo a yi sulhu a yi masanyan fursuna manzala sallallahu alaihi wasallama nan sai ya fanshi wannan mazaje guda biyu musulmi a matsayin mutum guda kafiri akhrajahu tirmidhi tirmidhi wa sahahahu wa asluhu inda inda muslim na imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ya ingantar da shi asalin wannan hadisi a cikin sahih muslim kuma imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahih bin abi sahih sunan tirmidhi قال المؤلف رحمه الله وعن صخر بن العيلة anna nabiya sallallahu alaihi sallama kala an samu wannan hadisi da sahar sahar dan aila wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce lalle annabi wanda tsira da mun Allah ta kara tabbata gare shi kala yace innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum sani cewa mutane idan sun musulunta to sun kange sun taskatar da jininsu da dukiyarsu ba haƙƙin da za babu haƙƙi da a taba jininsu a zub da jininsu ko kuma a zub da du'a a ci dukiyarsu saboda musulunci akhrajahu abu daud wa rijaluhu mawthuqun imam abu daud ya fitar da wannan hadisi kuma mazajen wannan hadisi amintattu ne mahardata sai dai imam al-albani hadisi ne da'if imam al-albani ya raunanar da shi a cikin da'if sunan abi daud na'am قال المؤلف رحمه الله وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اثنين ثنتين نتنين لتركتهم له رواه البخاري Mazala sallallahu Alaihi wasallama yake cewa a game da ‘yan fursunan yaƙi na badar. Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, da dai a ce mutu'im ɗan adi iya raye, sannan ya mun magana a kan wannan mutane da a sake su a musu rangwame, fi ha'ula'in natna a wa'annan kafirai masu wari, natna abin da ya zama to mai wari. saboda kafiri muke Allah madaukaki baya da matsayi mutuntaka shi ba mutuntaka bace ba cikakka la taraktuhum la to da na bar mushi saboda matsayin da yake da a wurin mu rawal bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi college asabna sabaya yawma awtasi mun samu ɗan fursunan yaƙi a yaƙin autas autas kala wadin fi diyari hawazin wani kwari ne a gidaddajin wannan hawazin lahunna azwajun suna da mazaje fata harraju sai sahabbai suka samu damuwa na saduwa da wa'annan kuyangu mata fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki ya sabkar da hukunci akan wannan sai ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum hakanan wal muhsanatu minan nisa na daga cikin mata wanda Allah madaukake umarni al muhsanatu wanda suka zamanto katangaggu minan nisa haramun ne mutum ya afka da su ya nemi aurensu idan mutum mace ta riga ta yi aure to ta huta daga hannun ma'aurata ko kuma wanda suke neman sa'auran minan nisa illa ma malakata aymanukum sai abin da dama ku ta mallaka na ku yangu to wannan babu laihi ku aure su na'am al'aya akhrajahu muslim imam muslim fitar da shi idan sai wannan aya hukunci na Allah ya yayi wa sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama kyama da damuwar saduwa da wa'annan kuyangu mata wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sariyatan wa ana fihim qibala najd fa غنموا إبلا كثيرا فكانت سحمانهم اثنا عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه Abdullahi dan Umar wanda ya dala ta ƙara tabbata a gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wata tawaga yaƙi sariya fursu mutane ne mayaka kaɗan wanda ake aikawa saboda larwai kamar da haran sha ana ce mai kileron ana ce musu kileron za su je su yi larwan mikiya su ga ƙarhinsu su ga makamansu inda dama su kai farmaki su kai farmaki in babu kuma su dawo wasu malamai suka ce sariya yakin da manzala sallallahu alaihi wasallama bai halarce shi ba shake cewa sariya manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika wannan tawaga a wajen badar yakin badar a badar yawon autas kai a ranar yakin a wannan autas lahun wannan mun karanta shi ko abdullahi da umar radiyallahu anhu na mukala ba a ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim abdullahi da umar ya ce ni ina daga cikin wannan tawaga ta yaki qibala najd bangaren najd so kuma najd karshen iyaka ce ta saudiya da yaman shi yasa a hausa ake cewa idan dattijo ba mutumin kirki ba ya ce ya ce tsohon na shiri ne wannan na tsala na shi fa ghanimu iblan kathiran sai suka samu ganima ta raƙuma masu yawa fa kanat suhmanuhum 12 ba'ira kowanne ya samu kaso na raƙumi goma sha biyu raƙumi goma sha biyu wa nafilu ba'iran ba'iran kuma aka dada musu hallon rakumi rakumi ya zamanto suna da rakumi kowa ya samu rakumi goma sha uku muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu radiyallahu anhu hallo an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su qala yace qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawma khaybar lil farasi sahmaini وللرجال سهما متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم yayi hukumci a yakin Khaibar doki iya da kaso guda biyu warajil wanda yake a tahe a ƙasa ba a kan doki ba shi kuma iya da kaso mun gane ko domin kaso mai dokin na da kaso dokin ma iya da kaso mun gane ko shi kuma wannan wanda yake ta a ƙasa iya da kaso muttafaqun alai domin dukiya ce dole sai yin tanadinta da tattalinta musamman ma kamar doki kamar rakumi dabbobi ne wanda suke buƙatar kulawa na muttafaqun alai wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafzu lil bukhari kuma lafzun wannan na imam bukhari ne rahimahullah wali abi daud imam abu daud ya da ruwaya أسحم لرجل ولفرسه ثلاثة ثلاثة أسحم Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya ba mutum da doki kashi guda uku, kaso guda uku doki kashi guda biyu mutum mai dokin na da kashi guda sahamai ne lifarasihi kashi biyu na dokin shi ne wa sahaman lahu kuma kaso guda nashi ne وعن معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس قال صلى الله عليه وسلم يأتي باب الددي با كان غنيمة سبايا أن هد خمس shi kuma khumusi kashi ɗaya ne daga cikin kashi biyar na dukiya da ake bawa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma ya zamanto manzala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci a cikin wannan kashi ɗayan wannan da shi da iyalan gidan shi domin su basa cin sadaka babu zancen sadaka basa cin zakka ka duba kaga wata hikima ta Allah madauka zala sallallahu alaihi wasallama da dangin shi da iyalan shi Allah ya haramta musu cin zakka domin zakka dauda ce sai kuma aka ba su kashi ɗaya daga cikin kashi biyar na dukiyar da aka samu ta ganima. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da cewa Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa sahahu Tahawi, Imam Tahawi ya ingantar da wannan hadisi. Wa an Habib bin Maslama radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga Habib dan Maslama wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في الب... في البدعة والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم يتي ناهل تمزالة صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدعة وزالة صلى الله عليه وسلم يا با آه متاني farko rubu'i rubu'i wa thulutha fil raj'a kuma bayan an dawo ya ba su wannan thuluthi kashi ɗaya daga kashi uku rawahu abu dawud wa sahahu ibn al-jarud imamu abu dawud ya ingantar da wannan hadisi kuma ibn al-jarud da shi da ibn hibban da hakim suka ingantar da wannan hadisi na'am وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أن سمو وانا حديث يالو دك عبد الله بن عمر وان يدع الله تكار تبتا أدريس قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه Abdullahi da Umar wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi ce manzala sallallahu alaihi wasallama na ya kasance na dadawa wasu shashan wanda ya aika su tawaga saraya na yaƙi li anfusihim ga kawunan su khasatan karan kawunan su a keɓance su da wata daddadi da kyauta siwa ismati amatul jaysh sabanin kaso na sauran gama garin me yake da suna rundina mun gane ko sai a aika wanda za su je su yi larwai idan sun dawo an samu ganima bayan an kare an yi rabon kowa da kowa kuma su sai a kara musu wani abu da kaso daga cikin wannan ganima nam wani abdullahi bin abi aufa radiyallahu an an samu wani hadisi daga abdullahi bin abi aufa wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi nam wa anhu radiyallahu anhu hallo an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wa Abdullahi bin Umar wanda yadda Allah ta kara tabbata gare su kale ce kunna nusibu fi maghazina al-asla wal inaba fa na'kuluhu wa la narfa'a mun kasance muna samun a cikin yakukunan da muke zumuwa da inabi mu samu mu je mu iske zumuwa mu sha ko inabi mu ci a gara kai fa na'kuluhu wa la narfa'u sai mu ce shi kuma ban ma kai shi ga matsayin inda za a tara shi wajen ganima mu ce ga ganima an samu qala rawahu al-bukhari imam al-bukhari kenan abin da ya zamanto abinci ne bai wanda bai taka kara karya ba wannan ba a cewa mutun yayi gulul kahin araba shi rawahu al-bukhari wal abi daud imam bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma haka imam abu daud falam yu'khadh minhu al-khumus manzala sallallahu alaihi wasallama bai dauki ba khumusi daga wannan dukiya irin wannan dukiya wa sahawa ibn hibban ibn hibban ya ingantar da wannan hadisi وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنسى من حديث لك عبد الله بن أوفى وان دي الله تقارى تبتا أغريش قال أصبنا طعاما يوم خيبر من سامو أبنشي رانا خيبر na an ce ta'am kamar su alkama dawa da dukkan shinkafa da dukkan abin da za a ci abin da za a ambace shi abinci shake cewa ta'am fa kana ar-rajulu yaji'u fa ya'khudhu minhum miqdara ma yakfihi sai mutun yazo ya dauki gwalgwadon abin da ya ishe shi thumma yansarifu sannan yayi tahe shi akhrajahu abu daud wa sahahu ibn jarud wal hakim kuma hadisi ne hasan kamar yadda hadisi ne sahihi kamar yadda muka gani Imam Al-Albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin sahih ibn Abi sunan Abi Dawud wa an Ruwayfi' bin Thabit radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Ruwayfi' dan Thabit wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkabu dabbatan min fai'il muslimin hatta idha a'jafaha raddaha fi ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه وزال صلى الله عليه وسلم يأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وان دي إيماني da Allah da ranar lahira falayar kabu dabbatan to kai ya hau abin hawa min fai'il musulmin daga dukiyar musulmi wadda aka samu ga kafirai ba tare da gumurzun yaki ba shake cewa fai hatta idza ajafaha har sai in ya kasar da ita ya zamanto ya wahaltar da ita raddaha ya maida ta fi cikin wannan dukiya fai wala yalbas sauban kuma kai ya sanya wata tufa ko kaya min fa'il muslimin daga dukiyar musulmi hatta idza akhlaqahu har sai ya tsuhar da ita raddahu fihi sannan kuma ya maida shi kina al'amari inna dukiya ce ta jama'a to baka da haƙƙin kai amfani da ita har sai lokacin da aka raba ta kowa ya samu kasan shi akhrajahu abu daud wa daruqutni wa rijaluhu la ba'sa bihim imamu abu dawud ya fitar da shi da imamu daru kuturi kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi ba su da laihi idan malaman hadisi suka ce la ba a sabihi wanda baya da laihi ana nihin baya da raunin da za a yi kyama hadisin shi wani abi ubaida bin al-jarrah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi ubaida ta bin al-jarrah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف اتناج مزالة صلى الله عليه وسلم أنا تيوى ɗayan musulmi na ɗaukan nauyin wani kafiri ya ba shi kangiya mun gane ko misali wani kafiri ya shigo musulmi wani daga cikin musulmi ya ce wannan na ɗauki nauyin shi na ba shi kan giya na kala akhraju bin abi shayba bin abi shayba ya fitar da wannan hadisi da imamu ahmad kuma a cikin isnadin shi akwai rauni nan malam kala rawahu ahmad bai ba hukunci akan shi bai kawo ba taliki ko kuma hukunci imam al-albani rahimahullahu ta'ala walid tayalisi haka imamu tayalisi min hadisi Amr bin As daga ruwaya ta hadisin Amr dan As wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi yujiru ala almuslimina adnahum wannan kuma hadisi ne ingantacce mafi raunin da kasa kasa da musulmi iya iya daukar nauyin ya bada kan giya mun gane ba ya dau alwashin cewa na ba wani kan giya kuma duk da cewa yahi kowa zama koma baya haƙƙin shi ne kuma sauran musulmi su yarda da wannan قال وفي الصحيحين يازو أتكن سيد البخاري ده مسلم عن علي رضي الله عنه دقى علي بن أبي طالب وان يردى الله تكار تبتا أقريش إكتا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه نوي مسلمي قداني abin da za a ɗauka na alkawalinsu guda ne kuma mafi koma bayan su iya ɗauke da ita iya tahiya da ita ina ga sai mu tsaya akan wannan hadisi dai daga cewa ga karshen ruwaya da malam ya kawo zada bin majaha imam ibn majaha ya dada min washin akhar ta wani bangare daban wa yujiru alaihim aqsahum shi kuma ma'anarsu guda daya adnahum da aqsahum ma'anarsu guda daya wa fi sahihain min hadisi ummi hani halau ya zo a cikin hadisi sahih bukhari da muslim daga hadisin ummi hani take cewa kad asharna man ajarti mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mun ba da kangiya ga wanda kika ba kangiya wai ba namiji ba ko mace haka tana iya ba wani kangiya kuma a amince da kangiyarta abinda muka hudu daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk la ta gullu gulul shi ne wannan sata dukiya arun wannan tsireci da jin kumya kumya ce